والسلام على أسعد النبي وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka da kasuwa a wannan yammaci da za ta ɗauki gaba da darasin sunan da ta gudu maram min adillat al-ahkam na imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da ta sanar da wani bature ta bakwai da wani bature da na watan mali wata na uku a wannan shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da takwas wanda ya dace da yammaci na kuma ta tara da watan zulka'ida wata na goma sha daya a wannan shekara ta dubu da goma sha takwas yau za mu tashi babin aliyar darasi na uku na faɗa na ce darasi na uku yau za mu tashi babul amin ina fatan muna biye da mai lissafi farko yake kitabul sahara ya wani bangare ne guda don yi magana akan sahara haka ne ko ma'ana sarki karkashin wannan sun yi rassa na kasa sun yi babul miyar babin da yake magana game da hukuncin ruwa da kuma magana hukuncin ruwa ruwan rijiya ruwan da ya shafi da najasa da wanda bai garwaye da najasa ba da kaza da kaza har zuwa dai inda muka tsaya jiya yau kuma sai kawo wani laifi na biyu karkashin kitabu sahara sai ke babul amir babul amir da ake al'amira ana nufin dukkan wani abu da ake iya zuba ruwa dan a yi amfani da shi ko alwala ko wanka kamar koko kamar kasko kamar dokiki kamar roba duk zai ɗauki ma'anar al'aliya kun bai tafi babin aliya an zai fa tabi min yaman radiyallahu anhu ma qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في لحافهما أو رواية ولا تأكلوا في فحافها عن ذلك فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه عن حذيفة بن اليمان عن كربوان حديثي daga sahabin nan Huzaifa ibn Yaman shi Huzaifa sahabi ne haka babansa al-Yaman sahabi ne su biyun duk sun dace da sahabantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake wa san dai cewa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi na zama ya gani jiki ya ba shi labaran waɗansu al'amurra ya keɓance shi da su sabanin sauran قال وزيد بن الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله تعالى مسلم الله ثبت إليه ياتي لا تشربوا في آنية الذهب kada ku yarda ku sha ruwa a cikin koko ko a cikin koki na zinari wal jibbati da na azurfa wala ta'kulu fi sihatihima kada ku yarda kuma ku ci abinci a cikin tangaraye din da aka yi su da zinari ko azurfa wato cikin tangara ko cikin ko cikin ko ma wani irin mazubin abinci ne wanda aka yi da zinari ko da azurfa baya halatta musulmi ya abin cikin sa ka kuma dukkan wani abin da ake yi ko zuba abin sa ka ko kuma shi ko ne da aka yi da zinari ko da azurfa baya halatta musulmi ya zuba abin sha a ciki ya sha annabi ce la ta'kulu fi amatu zabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihati la ta'kulu la ta'kulu an hana ja an hana kun bayyana da kyau ku ha jam'i ne na sahafa sahafa a larabci shi ne suke kira haku za mu iya fassara shi da aku domin sahafa shi ne wani kwanan abinci wanda zai iya kosar da mutum biyar zuwa abin da ya sama mutum biyar dai za su iya sa ta kake da sahafa shi ne duk abincin abinci kuma mu ko su ne ko kwano ne ko roba shi matukar na zinari ne kuma haka fata baya rasa mutum ya sai mu ce fa inna lahum fi dunya domin su waɗannan ko kuna da aka yi da azurfa ko zinari da kwanukan da aka yi da aka fako ne fa inna ha su waɗannan al'amuran lahum fi dunya nasu ne a nan duniya nasu suwa kafirai kan wa lakum fil akhirah nasu ne a lahira kuwa fa innaha lahum fi dunya wa lakum في الآخرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حديث يكون متفق عليه الإمام البخاري الإمام مسلم في كرويته في من كل حديث الدوسي الحديث الجنة أظن البخاري ومسلم في استفاد يأتي يأتي كل إنجلتي الدنيا daga nan sai abin da bukari ya kaɗai ta da shi shi ne na biyu wajen daraja daga nan sai abin da muslim ya kaɗai ta da shi shi ne na uku wajen daraja daga nan sai abin da aka ruwaito shi bisa ga sharaɗin bukari da muslim ba bukari da muslim suka ruwaito shi kai tsaye ba sai dai marwaicin ya fi salon riwayar bukari da muslim alwaya shi ne na hudu daga nan sai abin da marwaici ya fi tsarin bukari kaɗai daga nan sai abin da marwaki ya fi sharafin muslim kadai daga nan sai abin da wani malami ya rawaito ba bukari ba ba muslim ba bai kuma fi sharafin bukari ko muslim din ba ya zama martaba guda na shirin hadisi martaba guda bakwai ta hadisi kowanne sahihi ne sai dai wannan ya fi wannan daraja wannan ya fi wannan daraja wannan ya fi wannan daraja amfanin gane wannan barasi na hadisi sahihi shine inda ta'aruf idan aka samu hadisai guda biyu ɗaya ya ce kaza sai ɗaya ya ce ba haka ba wannan ingantacce wannan ingantacce kuma kowanne za a aiki da shi kuma kayi kayi ka gamji kai aiki da su ka fata dole ka rinja ka ɗaya akan ɗaya to sun ka rinjayar da mustafakun alaihi akan wanda bukari kaɗai ya rawaito ko karin dayar da wanda bukari ya rawaito a kan wanda muslim ya rawaito ko karin dayar da abin da ya kasance a kan sarkin bukari sama da wanda aka rawaito shi a kan sarkin muslim an gane ko shi ne kisa marwiyu bai fal bukari fama da muslimin fama hawa tarfahu ma fa tarfa awwalu ثم ثالث او او حجج وتشك بده هو كتير بين cikin الشيخ a takaice ne hadisi ne wanda yake mafara wajen inganci to abin tambaya menene dangantakar wannan hadisin da kitabus saharati menene dangantakar wannan hadisin da a wato ainihin babin da yake magana a kan su nan ba ba a magana manfa ana magana ne a kofin sai ruwa na zinari ko na azurfa ko ana magana a kan kwalitin abinci da aka yi da zinari ko da azurfa annabi ce kar ku faɗi cikin sa kar ku ci a cikin sa fa inna adamu fi dunya wa nakum fil akhirah menene dangantakar wannan hadisi da wannan to a dangantakar su shine suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ci ko sha karkashin waɗannan al'amuran to yanzu abin tambaya a nan gurin shi ne shin za mu takaita ne akan haramci ne kadai ko kuma a'a dukkan wani dangin amfani ba bai halatta ba kai musulmi kai da kofin zinari ko na azurfa ko kwanan zinari ko na azurfa idan muka je za mu takaitu a kan ci da sha kadai wanda shi hadisi ya nasarta wannan da nuna kenan ya halatta kwanan zinariya ko na azurfa in zuba ruwa a ciki in yi wanka in zuba ruwa a ciki in yi alwala dan wannan ba ci bane ba ta bane ba abinda ko annabi ya hana ya hana ci ne ko ne ko ta sai an kuma da musu a a nan dai annabi ya hana dukkan dangin amfani ne sai dai lafazin bakinsa yana nufin ci da ja dan saboda su ne mafi muhimmanci cikin dangin amfani da mutane ke yi amma ban da su ma kowane irin amfani kamar zuba ruwa kai alwala kamar zuba ruwa kai wanka shi ma baya halatta a cikin kofin zinari ko kwanon zinariya wannan shi ne dangantakar kawo wannan hadisi a babu sahara musamman tun da shi ibn hajar al-asqalani mutum malami ne dan mazhabin imamu shafi su a mazhabin imamu shafi'iyya suna fata da wannan hadisi su ce alal hakika nassin hadisi ya dullu ala tahrimil akli wa shurbi fi aliyati az-zahabi wal fidda an gane ku ya nusu ala dalika nassan sai suka ce wa ya dullu ala tahrimi baqiyatil istimalat dukkan dangin kayan amfani na bayan halatta a yi da kofin zinari ko na azurfa don haka sai kawo wannan hadisin a nan gurin don ya nuna haramci bayan halatta ka yi alwala da ruwan da aka zuba cikin kofin zinari din ba za a sa yawan da cewa cikin kofin zinari ko kwanan zinari ina ba ta kofa yanka wannan shi ne dangantakar sa amma a hakikalin gaskiya ra'ayin sauran malaman da ba na mazhabin shafi'iyya ba shi ya fi karfi annabi abin da ya hana mu a ciki shi ko sha amma nasi bai zo ba akan cewa banda sauran amfani to wannan ci ko da annabi ya hana a yi a cikin kofin zinariya ko na azurfa a saboda ne menene ya sa menene illatu tahrim shin annabi ya haramta saboda idan an sa a abu a ciki ya zama najasa a ko kuma annabi ya haramta dan saboda zinari da azurfa su ne mafi tsadar a ma'adini da ake hatsowa a ƙasa yin amfani da su ta wannan hanya zai zanto kamar dan adam zai rinka jiki da kai zai ba dan adam girman kai zai ba shi alfahari sai wa ɗan suka ce saboda wannan alfahari ko dan saboda wannan girman kan da dan adam zai ji sai sa annabi ya haramta ala kullu halin dai kun fahimci ma'anar hadisin da kuma dalilin da yasa aka kawo wannan babu zai shiga sauran kayan amfani ba ta yadda idan mutum yake zai zuba ba a cikin alwalan shi ma wanda ya zanto an hana shi ta gaban wannan idan mun gane ilata tarihi wannan ke in mun yi kwallon ma wanda shi da ilata tarihi saboda kun san illa dan zama da at-ta'amul kula haka a ce Allah ya shar'anta kaza saboda kaza ya wajabta kaza saboda kaza ko ya haramta kaza saboda kaza an bakai illa sun san sirri ne illa ko ta zanto mansusatun shar'an ko ta zanto mustanbata illa da nasi ya shar'anta ta cewa ubangiji ya shar'anta kaza ne saboda kaza to wannan ita ce illa da kowa zai faɗa kai tsaye ba wanda ya ce masa amma illa da istinbatin ta aka yi wani ya iya maka mutu shi ya kalato wata inda bai ce illar su ce kaza ko ko ya kalato wata shi ta kai kuma ba wanda zai iya tayar da wani a cikin su tunda a cikin ba wanda yake da nasu karara an bai ta ku yanzu ka bar misali in kara fayyace mana da abin ya fito karara a ubangiji ta'ala ya haramta yin riba riba ta tafabu sai ta riba ta tafabu riba ta fi su shine in sayar maka da wani abu mudu daya kanka sai ka bani naka naka din da ya ga wannan da nawa in baka mudu sai ka bani naka mudu biyu kamar yanzu misali in ce ga shinkafa ɗan Amurka kilo biyu ka bani taka ɗan Najeriya ɗan Bakalori ko ɗan Kura ko ɗan Dagoi ko ɗan Garku nan ne na kuma yana shinkafa ban san nawa zan baku ne eh to ɗan gata ta amerika kilo biyu ka bani shinkafa yar da kuma kilo hudu duba kowa ta amerikan kafi wannan kaga kuri a aibata da wannan ba dole ko mun cin shinkafar amurka in na baka kilo biyu dole ne ma in karbi kilo biyu ta ko yan tasse ko yan ina ce ma duk kilo biyu zan karba baya halatta mu yi fifiko to wannan rashin fifikon akan shinkafa na su ba akan ababen da suka zo dangin ababen da annabi ya ambata الذهب بالذهب الفضة بالفضة الشعير بالشعير الملح بالملح التمر بالتمر البر بالبر أبا بيقول gudanar kenan shida idan zan sayar maka da zinari ka sayar mun ka bani zinari ko in baka azurfa ka bani azurfa ko in baka sha'ir wani dangin kayan abinci ne ka san larabawa kai ma ka bani sha'ir ko in baka gishiri ko ma ka bani gishiri ko in baka dabino ko ma ka bani dabino ko in baka alkaba kai ma ka bani alkaba dole baya halatta sai ya samu furda guda biyu sharɗin farko mislan bi mislin sharɗi na biyu kuma yadan yadu abin da yake nufi da mislan bi mislin sun ba ka kilo biyu na gishiri ka ba ni kilo biyu ka ba ni gishiri sun ba ka kilo biyu na alkama ka ba ni kilo biyu na alkama ko da alkamar ka ta sha bamban da tawa annabi ce bai halatta ba sai ba sai dai daidai wa daida adadin abin da baka ci zaka bani kuma ya zanto yadan biye da hannu da hannu in ba ku kuma da kuma ba ku halatta yanzu su wani ba shinkafa ina da ita mai kyau yan amurka sai dai ni ma da shinkafar amurka kai ku amin ta kai amurka da kace shinkafar ku annabi ya ci dole sai daidai wa daida ka bani ka kwano da ni ma in kawo mana ka kira ba sai na kawo kwano da ka ba ku ne ka ba kace ba dai gida ka kuma ta ka sai ka shiga da sakin ka ajiye sannan ka ɗauko ka zo ka bani idan mun yi haka mun yi riba a musulunci sai dai rike ka a kofar gidanka idan gidanka ka kuta ka in mika na ka mika ya ga fiye don bai zama da kyau to nasi ya zo kan ababe guda shida kadai to da nasi ya zo kan ababe guda shida kadai kaga dawa ba ta cikin wannan ababen guda shida annabi ya ambata shinkafa ba ta cikin gero ba baiwa wake gyada duk ba ta cikin ababen nan guda shida to shin za ka iya riskar da su da waɗancan ababen guda shida da su zo ko sun sai wuce ya halatta mutar da su ta koya ya da dama tun da su ba nasu ba kuma su nuna ba to sai malamai suka ce za mu riskar da su da su riskar da su sai kun san me yasa aka sa aka haramta ba a can sai wani suka yi sabani wannan suka ce abin da yasa aka haramta riba a cikin waɗannan ababen saboda kasancewa su ana aunawa da mudu to idan muka ce illa su hadiri shi ne auna wanda mu kenan dukkan wani dangin abin da wajen koyar da shi auna shi ake da mudu shi ma sai kan suka ce a'a ba awo da mudu bane ba abin da yasa aka hama aka haramta ruwa cikin su dan kasance wasu dangi ne na kayan a cikin abin da yake baya cikin kayan marmari kayan abinci ne shi ma ba ya halatta a sayar da shi duka da tsarin da aka haramta wadanda ta yi suke sabani wajen fayyaci in da ta hali to sai wannan ya gadar da sabani wajen dangin kayan abin da ko ba za su ci ba ko ba za su shiga ba shi sa ake samun sabani wajen malamai a takaice dai illa ya rawa ku fahimci cewa illa iri biyu ce illa mansusatun da kuma illa wanda take mustambata illa mansusa wanda nassin qur'ani ya nuna ta yanzu ubangiji ta ala ya haɗu shi mutum da menene illa da tafa Allah ya mutum da aljanna saboda ne bauta dan yace wa ma farqatu jinna wal insa illa kaga nan illatul khalqi kenan illatul khalqi na al ibadatu sannan ubangiji ya halitta sama ya halitta kasa saboda ne me hikimar الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن سيتم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء أشياء إلا هل تسمى لكذا دان الله يلونا مكو من يمن ينصفوا كنت قدابيو ثم أتقدر تسفى تمي تكيدني ai ko katin gida ta gani kamar baranta hotel din nan kai ka riga ka san ba karamin injiniya bane ya tsaya wajen wannan ginin ba karamin architecta ba ne ba wanda ya tsaya kuma wajen ne zane lallai na da wata kasuwar takardar ke da experience wajen wannan aikin inda a ce sabon shiga ne ɗalibi ne ya fara bangaren architecture a makaranta shekara guda sun yi tarzoma aka kore shi zai iya zama nan saboda ilimin da ke zama wajen ba to idan ka ginin sama sai ka san cewa lallai cikakkiyar kudura da cikakkiyar ilimi ne ya sa aka samu tsoron da ya rasa لسانه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. to bayan mun tafi yawo bari mu dawo wa an ummi salma radiyallahu anhu wa an ummi salma radiyallahu anha qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alladhi yashrabu fi ila'i al-fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alayhi وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. an karbo a cikin daga sun salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salma take cewa qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi ya ce allazi yashrabu fi ina'il kubbat dukkan wanda yake shan wani abu yasa a cikin kofi ko koko na azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam sannan yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikin sa ma'ana wannan kamar razani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yi ga waɗanda suke shan abin sha cikin kofin zinariya ko na azurfa cewa kamar mutum yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikin sa wato zunubi na jiran azaba na jiran sa matukar bai tuba ya yi istighfar ya koma ga Allah na haru da halin da yadda Allah ya yi ma wasu waɗanda abokan su idan suna da amfani da waɗannan kayan sarrafa na juna ne don su masa ba ko kuma su yi za su kawo kwanke su sha ko kuma an ɗan tafiya ɗan sarrafa ko wani ya ba a kawo suka abin sha ko abin su da za mu yi kwanke masu
wannan abu ne mai iya faruwa ba ma ko an tafi daga ko a nan gida Najeriya ko mutum na hulɗa da waɗansu manyan mutane ko manyan asajiri ko waɗanda suke can kusa da fada suna nufin fada da shugaban kasa waɗansu da manyan mutane idan za a iya jefa kusan abinci sai da ne ka ga sangaren ɗin na zinari ko cokalin na zinari
ko yin dan karamin teaspoon din dan karamin ko ko ko tokali na zuba abin nan sai ka kima na dinariya wannan na kuɗi da zauna a gida ba mutum ba a tsaye da mutum ba to ya mutu to amma kai da kake tambaya wannan a kafar waje ne ka je kana karatu a waje ko wani aiki ya kai ka sai wani abokin ke shirya maka liwafa sai ya kawo maka abinci a cikin irin waɗannan azaba da sauransu ta yaya za ka yi ka kuɓuta daga wannan Allah da kika faɗa maka zafi sauran cewa ga yadda tsarin addinin kai ta yadda da abincin kana so amma ka a zuwa ma a irin kwano kaza a kwano iri kaza sai ka nuna masa dalilin da ya sa wannan wani abu ne mai kima wani abu ne mai daraja daga cikin ma'adanai kai masa bayani don ya fahimci cewa karantarwar addinin ka ce ba wai ka wulakanta shi ba duk wato har kullum kada mu ɗauki wani abu na kar in kunya ta abokina ko in kunya ta abokin mu'amala ta wannan ta zama larura na in saba wa Allah ko in saba wa zan Allah sallallahu alaihi wasallam galibi musulmi na da rauni sai ga wata ban su ba ya kunya ne bai su da rauni ta kai wa amma kai kana jin tsoron kar ka bayyana da kowa addinin kafir a cikin cikin fanatik kana cikin fundamental saboda haka wanda ka yi kwane-kwane dai da nuna su ba komai a da abin da abin da ka yi kowar kan kalmar bayani da ba wani ka tafi ne nake yi ba amma a kwanan tsaro a cikin na gaba al'amuran wannan kuma sai mutum yana da wannan jarumtar ba kowa ne ke da wannan jarumtar ba amma abu wato wannan su sa wani babu zuwa babu labarin ya je sun je wata kasar sun je kasar su yi ne wani aiki wata ziyara ta kai su to yace lokacin da ya zo filin jirgin sama za su yi tafiya sai jirgi ɗaya na su jirka kuma lokacin sallan azhar yayi su kuma su biyu ne suke tafi tare da juna don musulmi ne saboda haka suna son su lokacin sallah ya za su yi sallah suna ta ɓoye-ɓoye na maza su yi sallah sai ɗayan daga cikin sai ce an nuna ganin ma ba an ɓoye-ɓoye ba a fili za mu ko dai mu kira sallah ba sai ni jirgin sallah a kafa turai ita ba kira sallah ba ta ita kallon mu ba ce wallahi sai an kira ka kawai sai ya faɗi kira sallah ba na iya mutane suna layi wajen awon kai an kira sallah sun samun sauki ko ya ko ne gobe na rabu aka yi duk iya bakin ana kallon tare kan mace sallah da ya kamar kira sallah sai ga wani mutum ɗaya yanzu sai suka fita su uku ba farko da bai yake ba ya koyi cikin sa liman yake liman abin da ya sani yake mamu din sa mutum biyu yake amma wallahi da ya sallama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake sai ga mutum sama da tiyatu sun zo sun kalla sana sannan duk ya kokare a cikin madadi ba kowa ya koya idan ka ji ka ba wani kanta hankali ko rigima ake bukata ba sai ka nuna ba wai da addinin kake kuma ba wai da kai sakon kai duniyar nan a halin ta jarraba kowane irin addini ta ga kasa wani musulunci ne duniya ba ta taɓa jarrabawa ba a matsayin tsari na gudanar da rayuwar jama'a to ko musulmi ne za su gabatar da wannan protocol din da duniya socialism ya yi ke bayan ya ke kamu saba'in yana cin gajiyarsa don bai za su shugabanci dan adam ba capitalism ya rushe demokarasi yanzu ba da makaman nukiliya yake da kariya inda tsari ne da ya dace da rayuwar bil adama zai bukaci sai an zane takobi zai bukaci sai an yi barama da makaman nukiliya amma duk abin da ko da aka bada makaman nukiliya aka kusa makaman kankan suka aka ce ko karbi da makaman ko a yi musu kaza a so bai dace da rayuwar bil adama ba kun ta kafa ake yi karfa to kaga musulunci ne nashi da yawon adam amma musulmi sun fasa gabatar da shi ga duniya don ta karba ta hanyar maganganu da ayyuka Allah ya da Yeah. dama abincin ai baya da gaskiya ba wani mutum ya aiwatar da shi ne ga abincin cikin kwanan shi ne aka samu amma in shi aka ji babu wani laifi ai bai da kuma ko ba ta aka zama wani da samu ko ya zama wani abu daban an fahimta ko in da aka zama kamar ne ai dina da dukkan su da wannan ba gold da kuma da dukkan ana dukkan su da dina sai dai ko shi ai da ne mataki mataki ne wani ya kone daraja wani ya kone daraja kasancewar wani ya kone daraja baya ko da sunan ya zama zahab kano garke وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبج الجهاد فقد صغر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبج الجهاد فقد طهر وانا حديث ان كرفوش دجا عبد الله بن عباس ابن عباس شيني عبد الله بن عباس ɗaya da cikin al'abadila akwai safon da ake kira al'abadila saboda kowanne sunan sa ya fara da abdullahi sai dai sunan mahaifi ya canja abdullahi ibn abbas abdullahi ibn amr abdullahi ibn umar da abdullahi ibn al-abadila abdullahi ibn abbas wato dan babban annabi sallallahu alaihi wa sallam قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله قال له انت تبقى جريس ياتي اذا بجد الجهاد فقد طهر اذا بجد الجهاد اذا انجيني فابا فقد طهر حقيقة تبقى وانا حديثي اخرجه مسلم امام مسلم يروي توشي وعند الاربعة a wurin malaman hadisin nan ko guda hudu su ga lafazin hadisin ayyuma ihadin dubiza karshenka fakka da fahura a maimakon idza dubigal ihadu da yake cikin riwayar muslim su a riwayar su ayyuma ihadin dubiza dukkan magabata da aka jene ka fakka da fahura ta riga ta saka an fahimta ku wato ko ba akuya ta zama mutu ko da rago ya zama mutu ya halatta ka fete ka dauki fatar ka amfani da shi dai idan an jin fatar ka ka namun kuma ka binne da dan ya riga zo miki da halatta ba ba wai sai shi sharadi bane ko kaliya ba wai sai sharadi bane da cewa ba a amfani da fata sai ta ragon da aka yanka ragon wanda ka bi a halin yanzu kana fara da yawa duka tun da ke duku a tsarin nama ya tsara tsara kuma to sai ka sai ka sai da shi sai a zubar da nama inda wadansu ba za su gani ba a binne cikin daga fatar kuma idan aka je ne sai a yi amfani da wannan ya halatta shi ne ayyu ma bi hadin tuzura ku yi hakuri ku da zuwa ayyu ma bi hadin tuzura fa kada tahura to menene dangantakar wannan hadisin da babu sarki ba babba saboda za a iya sallah akan ne akan fata in mun ce fata da aka je ne kana zarta da kakkiya ka ga a wata ayi sallah akan kenan ko in mun ce ba ta zarta da kakkiya ba ba wannan dangantakar farko kenan akwai abin da ya wannan fitowa eh karka fatar da aka je ne ta za a iya karka da ta zuba ruwa ta zama wurin ajiyar ruwa idan mun ce ba ta kaka ka ga ruwan da ke ciki za a ɗauka a yawan da rabi a yawan kadi in mun ce ba ta karka ba ka ga ba za a yi haka an fahimta ko da sauran dai ababai da dama da za su yi shiga wannan shine alakar wannan hadisi da kuma kawo da musahara to me kike mana kwaye da shi an yi ba ta yi da ta bakura ta riga ta sarkaka to dukkan sarkaki kana ba ka yi amfani da wajen sayarwa ko ka amfani da kudin amma da kan dinga jin da ta kafin ka sayar shi ne abinda wai abinda wai abinda abinda malamai ke cewa suka ce babu abin da ya kowa ala a duniya illa tafsirul wadih abu na fili kuma ka ake fassara mana an gane ko yanzu da mutum ya tambaye ka menene ruwa har gara mutum ya tambaye ka menene kudin kanwa kudin kanwa ai na da ake daga amma da yace menene ruwa ya zaka ta fasara mutum ruwa ne fassara abu na sarari ce kaga jima abu ne sarari abin da yake da jima dan uwa fata ta rago idan an saya ko ta wani abu idan za a yi guzu da ka san guzu wannan cikin kula ana sallah ba ana tabe ta ba a duka maza a zo a sa bangwara fa da menene da menene a kwaba dan a jene ta da wannan shine jima dukkan abin da ya halatta a ci wannan dama an riga an yadda fatarsa idan aka dauka aka ce bai san ko da ya san kuɗi amma abin da bai halatta a islamar kawo ba sai aka dauki fatarsa aka je ne shi ya rasa amfani da kuma ya rasa ba haka ba da ce suka ce don siga ce ta gani da da umuri aiki ma ya ce kuma ba kun bai da ku wani kusura wani kusura kamar game da bayanin da kai cewa idan aka daidai misali motar tara ko da rago aka ce na wato ana bayan bayan da fari na ba sai a zuwa inda mutane za su sa a nemi wuri inda za a tona rami a kuma da wata lada wanda ta samu ko da ta ne ko da wata a je ma a nemo ya halatta ba وعن سلمة بن المحبك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ظهورها وعن سلمة بن المحبك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها أنت حديث دقا سلمة ابن المحبك الله تبارك أدريجيشي منذ صلى الله عليه وسلم يأتي دباغ جلود الميتة je mai fata ta wuce tuhuru ba wannan shi ne tsarkin fata da zaran an je mai ba ta riga ta tsarkaka ba da ke sahaha ibn hudayr ibn ibn hibban ibn hibban al-qutti ya inganta wannan wa an maymunah radiyallahu anha qalat مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي وانا حديث عن كربوش لدى ميمونة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية أصل سنن كذا برا لأن بنت دقيقة سنن ميمونة wannan imam bukari ya kawo a cikin adabul mufrad babin halaccin canja suna ko da mutum ya girma idan aka sa mutum suna da bai canja da bai dace da shi ba ko bai dace da musulunci ba ko da bayan ya girma ya halatta ya canja rana ɗaya sai canja ko ba sai ya sake yanka rago ba tun da maimuna ba sunan ta barra to sunan barra akwai tsarkaki kai a ciki Allah ko ce sunan da ku abu dai da an ce barra ana mutum bai da'a da dalili ne da gaba sunan ki barra ba sunan ki maimuna wata ta zo aka ce me sunan ki ta ce asiya بالعين والصاد kage da an ce asiya da ainun da sadun ka zo mai sabo kin sai annabi ce daga yau nake jamila an gane annabi ya yi canja mutane da dama suna idan ya ga sunan su bai dace ba ko ko sarkaki kai ko akwai wani abu dai wanda yake ma'ana mara kyau sai annabi canja to sai suka ce wannan ya nuna kenan halaccin canja suna ko da mutum ya mutu ko da ya an gane ko an karbo hadisi daga maimuna kala ta ce marran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi shatin yadruna annabi ya zo ya wuce ya samu dan mutane da wata akuya ya yadruna ha suna janta wato muke a akuya ta mutu suke janta dan su je su je farko ta fa kada sai annabi ce law afattum ihaba ina ma a ce kun amfana da fatarta ina ma ku dauki fatarta wannan lautin wato lauce ta habibiyya wanda ake amfani da ita don zaburar da mutum ba lauce shartiyya ba kun san lau tana da babu dama ko ta zanto shartiyya ko ta zanto ta habibiyya ko ta zanto wato wanda suke rafin abin da ke kafin da abin da ya biyo bayan ka amma dai wannan ta faɗa ta zaburar ku an gane ko bi ma'ana Allah akasar jihaba a shine ma'anarsa ina ma a ce kun da fatar kun amfani da ita fa qalu sun suka ce inna ha baita mu ce ce aya kuyar fa qala ta Allah zai ce yuzhiru al-ma' wa qarar ai da ruwa da baga ruwa za ta yi tsarkake ta al-ma' wa qarar al-qarar ba shine abin nan ba baga ruwa ana jiba ne wannan sinadari da ake jiba ne أخرجه أبو داود والنسائي وكتب كل في حديثه من البخاري أبو داود حديث ذكر لنا شو أنك ابن وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آليتهم قال لا تأكلوا فيها illa an la tajidu ghayraha fasiluha wa kulu fiha muttafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Bakar da Abu Zalaba al-Khujani ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam قال يجي قلت يا رسول الله na taɓa cewa ya manzan Allah inna bi ardi qaumin ahli kitab mu muna kasancewa wani lokaci a kasashen waɗansu mutane da suke ma'abuta littafi yahudu ko nasara za mu samu kanmu a kasar su ko tafiya ta kai mu ko fitauci ya kai mu ko wani abu a fana akulu fi aliyatihim shin ya halatta mu ci abinci a cikin kwanukan cin abincin su a cikin tangarayen da suke cin abinci da su ya halatta mu ci abinci a kwanukan su na cin abinci فقال لا تأكلوا فيها النبي في آآ فرق تعوين تأكل تعوين sababbi kar ku abinci a kwanan cin abincin su illa Allah ta jidu gairaha sai dan kun bincika ba ku samu ba dole sai nasu fagsiluha to sai ku sake wankewa kar ku yadda da wankin su duk tsaftar su sai ku wanke wa kulu fiha sannan ku ci a cikin su wato kenan yahudu da nasara ba za ka ci abinci a kwanukan su ba abin da ke nufi da kwanukan su kwanukan su mallakar su na gida da suke amfani yau gobe da su ba kwanukan su da suka kera su ba don kwanukan su da suka kera aka kawo kasuwa sun zama hukuncin naka da kawon ke shi sai ka ci gaba da amfani da su dindindin amma kwanan su na gida wanda shi ne na cin abincin su na yau da gobe bangarayen su na gida wanda suke cin abinci yau da gobe cokulan su na gida da suke amfani da su yau da gobe shine annabi ce ba za ku ci ba matukar su yahudawa ne ko nasarawa ne ba za ku ci abinci ba a cikin kwanukan su wato ko dangarayen su sai dai in kun nemi kwanan kun rasa dole sai wannan to ku wanke sannan sai ku shaƙa za ku ce salamu alaikum ba iya ku ya ku yi farko ina kan kowane hadisi mun kun alaka tsakanin da babu yanzu ne dangantakar wannan hadisi da kitabul sahara dangantakar wannan hadisi da kitabul sahara shine idan aka hana mutum abinci a cikin kwanukan yahudu ko nasara an gane ko shin hana cin abinci kadai ko kuma hana koda amfani da su ta wadansu hanyoyi ba cin abinci ba kamar misali mu zuba ruwa a cikin kwanan su ko gugar su ko gomitin su mu ce za mu yi wankan jaraba da ne ce za mu yi alwala ne kaga wannan ba cin abinci bane ba kuma cin abin sha bane amma dai mun yi amfani da kwanan ta wata hanya ta dangin kayan amfani nasin hadisin annabi dai abin da ya hana mutum ne cin abincin ko shan abin sha to shi yasa waɗansu malaman sai suka ce banda ci da sha ba dukkan dangin kayan amfani da ake yi da kwano ba za ku yi da kwanukan su ba sai fa in kun rasa to sai ku ɗauka ku wanke kafin ku yi amfani da gidan waɗansu kuma suka ce a a mu muna nan a daidai inda na ya tsaya abin da na ya hana shi ne ci ko sha amma dan mu zuba ruwa a cikin butar su ko mu zuba ruwa a cikin bokitan su mu yi wanka da shi mu yi alwala da shi mu yi duk abin da zamu yi da shi wannan nasi bai hana ba abin da nasi ya hana kai mu dakata a kai to shi ibn hajar tun da dan jami'a ne har kullun yana jin mazhabar sa ne wajen sai kawo hadisin dan mazhabar suna hujjar shi a wannan babu da haka sai za hadisin a wannan babu kun bai jire matsala da kyau ko to dan saboda haka ne ana hakika abin da nasu ya hana shine shi ko sa amma nasu bai hana sauran amfani da wani ko na amfani wannan ba kamar yadda idan kun ga dama a za mu iya kafa hujja da hadisin abin da sauransu wata wani hadisi cikin sahih muslim wanda yake nuna annabi ya yi amfani da ko ya tabbatar da yin amfani da salkar da ake zuba ruwa a cikin ta wanda wannan salkar ta wata mata ce mushirka da garga ta musulunta yana gaba to yana da cikin ne ke a wata cikin to to wani mutane sai mun zo kai a da gidan mun bai tona ko to ban ma san ko ban zuwa da kan ban dan mana nan gaba na an bayani ya an yi magana akan ahal tsari su ne kadai ya shafa ko kuma ko da mutum yana jin addinin su wannan hukunci ma ya shafe shi
ko da shi ne misali a musan yahudu da nasara misali a ce kamar kiristocin mu na yanzu wanda ya gano wannan hukuncin duka ɗaya ne a su bai dama wasu ne ba farko an da dama wasu ne kuma wanda ya fitar da waye ya fitar da kirista da suke kuma kita ko ji ya fi so benjamin netanyahu ba ya guda ba to ko fahimci cewa ko fahimci cewa yahudanci ko kiristanci aƙida ne ba yare ba ne ba wai launin fata ba ne aƙida ne idan mutum ya rike aƙidar yahudanci ya zama yahudi hukunce-hukuncen da duk aka aza a kan yahudawa ya tafi idan mutum ya rike aƙidar kiristanci ya zama ba nasara duk abin da ya shafi nasarawa na hukunce-hukunce ya tafi shi kada mu ce wai a'a bakaken fatar mu nan cikin kasar mu su ba za a ce musu ahlul kitab ba saboda su ba sa cikin family na wato yaqub alaihi salam wato su ba sa cikin banu isra'il da haka ba su zama kirista ba su zama nasarawa ba wannan kuskure ne ba wanda yake da wannan fahimtar cikin malaman sunna ba mu wannan fahimtar ba wanda wani abu ne wanda kwanan da ya faru asali a nan kasar ba kawai wata sama da suka da suka ce ba ba a cikin ba su da barki amma Allah da manzon sa yake ko da kuma kuke da muke karantawa duk sun yi zuwa kwanar ita da iziya da kwanar ita ake karantawa har zuwa mutasa duk sun yi zuwa kwanar a alida da mutunta ba yana ba a mutasa kare ne kuma an da suka su a cikin akwai turawa a cikin ba turawa a cikin akwai yarba a cikin ba larabawa wani yare ne daban na waɗansu mutane wanda suka zo suka kaga ta suna magana ba a cikin bayan gida da haka maganar cewa wai yanzu waɗansu mutane masu launi iri kaza so ba za su zama amur kitab ba sai mai launi iri kaza wannan ba abin da wannan kuskure a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam nasaran banu najran da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna da sakamakon zuwan su aka saukar da surtu ali imran daga farkon ta zuwa karshen ta larabawa ne ba ba sa cikin kawai da gidan yakubu larabawa ne amma na kan qur'ani ya sa musu suna ahlul kitab da kuma sa musu suna nasara ba a nan gaba sai suka mukabara wa kalan da yahudu lakin nasara la ta yawa kalan nasara lakin da yahudu la ta yawa mun kuma kitab qur'ani ya ambace su nasara ya ambace su yahudu kuma a nan ne aka saukar da ayar mubahala cewa in sun isa su zo a mubahala kamar hajji ka bihi min bada bada aka bi da in ka kulta ala na ba'a na ala wa bana akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabta li bala ala da kallahi a nan ne kuma su ya aka kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an suratu ali imran ali imran sura ce madaniya da haka ba ta ce hukunce hukuncen ta ba Allah ya ambace su suna an kitab wai sai mutum ya faɗa wata kalma wadda ya kamata ma mutum da ya ji kunyar faɗa in yana bincike a kan littafin addini wai zai ce wai ai duk wanda ya zo bayan annabi sunan su an kitab za su ba an kitab amma wanda suke kafin zuwa annabi suna kan aqidar kiristanci ko yahudanci su ne ahlul kitab amma bayan zuwa annabi wai sunan su ahlul qur'an ba to sai ka bada to qur'anin ku bai dinga sauka yana da mutum ahlul kitab kai kuma ka ce a a tunda ya zo ba za ka mutu ahlul kitab ba sai dai ahlul qur'an shi kuma qur'ani ya sauka yace ya ahlul kitab ta ana da kai da zuwa wannan da zuwa to ka sai da wato abubuwa da suna bukatar da wato da rika yin adalci da yin adalci da yin cika al'amura kafin mutum ya karfin hali haka ya fada kai sai ya ce babu fada da haka ya dan uwa ka ya ku ya ku a wannan suna cikin ahlul kitab kirista nan zuwa cikin amurkita yahudin yanzu zuwa cikin amurkita dukkan wanda ya ke da kiristanci yana cikin amurkita ko da wake
وطعامكم في الأول في كتاب حب لكم وطعامكم حب لكم وعليكم السلام wani ya yi tambaya da yana asa abinda aya take cewa wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lakum wal mutanatu min al mu'minat والمثلات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مؤمن غير مستحيل ولا مستحيل أقبال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وطعام الذين أوتوا الكتاب كل لكم Allah muka kuke ce abincin waɗanda suke ahalar kitab halal ne gare su wa ta'amukum hillun lakum kuma abincin ku kuma halal ne gare su abin da yake nufi da ta'am a nan gurin shine zabiha kamar da Allah da aka ya fassara to abin da yake nufi yankan ahalar kitab idan sun yanka dabba ya halatta sun yankan ka fi da kyau a kuma yankan ku halal ne gare su in kun yanka dabba dan kun ga salama ko kun ba su kyauta ya halatta ba a haramta musu ba su kyautar abin da kuka yanka ba mulka yawa kaga da ku wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitab haka kuma bai an halatta musu katangaggu cikin makon kirista wata cikin katangantacciya ba ta kira ba ta alfasha in mutum ya ga dama ya aura ha ko matan ku ka tangaku kuma ko ba wannan kaga ana magana ne akan ahlul kitab ba da wani cikin to menene abin da zai kawo duka tsakanin rashin ayar da wannan wannan kana magana akan halaccin cin yanka ne wannan kuma sai farko ta musu a kwanan Ci gaba da bayani, ku gyara shi ba da bayani.
ba abin da hana ta aiki tare
aya ta ce ya halitta a gidan kansu ya yi sadaka ya aji ya baka naman janye ka je baka ta a gidan kansu ka ta kwanan ka kenan idan ya dafa a gidansa yanzu ba a kwanan sa ya baka ka ta kwanan ka kenan lokacin mu shi ne hadisi ya nan ka fahimta yau duk lokacin da mutum kansa kare ta abu rinka yin hakuri mutum ya bayyana a kan da wani lokaci idan su kowa ya gane shi bai gane ba shi ko sai ka ga a samu sakamakon da ake da zafi yanzu da take lokaci da goma yanzu wanda yana cewa ya ji wani dan mijin zai yanka ya yanka da sunan almasihu ya yanka da sunan annabi isa to irin wannan ko ka je ya ambaci sunan annabi isa ya ambaci sunan da dole in dace bai halaka ka shiga in ka je ya ambaci sunan amma in baka ji ba ba ka dama da baka ji ko ba za ka tambaye shi da sunan wasu ambata amma in ka ji ba za ka ji na Eh. wani biya ke sai ka wanke a inda matsalar take wato a nan gudun sai dai kawai abin da za a ce abin da ya shafi hotel kila za ta iya ba mallakar wani mutum da ya bane da ta iya wa idan a garin su ne ko inda suka fi yawa yanzu kan gaba ɗaya duk waɗanda suke da hannun jari a hotel ɗin da su ne a nan da ya duk da haka ya zama mallakar an fahimta ko ba irin wannan hali mutum zai iya wani dabara da yin sosai wai idan mutum ya ga dama cikin da kasa ta duka zai tafi da kwanukan sa kwanuka a cikin da ɗin tangaran ɗinka da ɗin cokalinka ba zai yi maka tafi da shi ba kwanuka ba ban robar ka cikin abinci da cokali da ya roba me yin zaki ka ci a turo mun anan sai ne ko idan aka kawo ka juya a naka لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فافسدوها وكلوا فيها وأن حديث متفق عليه وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توفوا من مزاجة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل yace an kafa daga Imran bin Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi alwala a ruwan da ke cikin sarka ko kuma ce wacce ke cikin shirka ce muttafaqun alaihi wato Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi wannan kamar yadda ya kawo hadisin ne kawai a dunkule ba wai nassin hadisi ne ya kawo ba labarin ne ba ba mu ba hadisi ne mai tsawo da kuma wato cikin Muslim ko Bukhari din wato ya kai tafi biyu ko sama da haka yadda takaitaccen iskar take sahabi ke cewa tafiya muka yi da muka yi tafiya sai muka sauka a wani masauki da muka sauka a masauki tare da annabi sahabbai sai barke barke gari ya waye alfijir yake to har gari ya waye ba wanda ya farka ba abin da ya farkar da mutum zafin rana yake mutum ɗaya ya farka na biyu na uku na hudun mutum sun farko wannan farka sahabbai suna so su farkar da annabi suka ce amma mu sani ba dan annabi wani lokacin ko cikin barci a yi masa wahayi tunda idan suke barci amma zuciya su ba ta barci sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka tsaya Umar dan Khattab da ya farka kuwa sai kuma gefe guda yana tabbara da karfi Allahu akbar Allahu akbar har sai da annabi ya farka da annabi ya farka ranar sai kaga ba ya sallar asubahi ba ko saboda haka sai annabi ya umarni cewa a tashi a ci gaba sai aka tashi aka ci gaba aka dan bar wannan wurin da aka yi barci zuwa can wani wuri gaba sai annabi ya ce cewa sai a nan wurin ayi sallah sai aka tsaya nan wurin aka tsaya aka yi alwala aka yi sallah annabi na gama sallah sai zai mutum gefe guda can wurin shi bai sallah ba sai ce kai bai ba ana sallah kana alwala ayi sallah kan shi da ce da na kwanta barci na yi mafarki dan haka kaga akwai janaba kenan sai yayi wanka kuma ga shiga da cikin ruwan da zai wanka sai annabi ce inna ma yasika haka ba ya koya muku sai mama yake kafa ta yake ka ya nuna muku da sai mama wannan da Allah yake mama sauran ka bai kai wala aka yi sallah da aka gama sallah sai annabi ce to bakin ruwan ya kare da haka sai tura mutane guda biyu yake ku mun ko mana cikin dajin nan ko zo ku hango mana inda ruwa yake ko da fara inda zamu tafi inda ruwa yake da waɗannan suka hau zuwa dawakin suka zagayawa suna cikin zagayawa cikin dajin na cikin sahara sun sai game da wata mace da sarkata guda biyu a kan rakumunta ta ci kotu da ruwa suka sayar da ita jawar Allah ina kika samu ruwa ruwa ai da gona da ke cikin suwa haka ɗan cikin sahara suke ni zai iya da ruwan tun je suwa haka na ɗauko shi kun gani da zuwa sai suka gyara gudun da suke kai da ruwan suka suka kada ragunan arziki wajen asalin aka yi aka fada a nan sassanan ga wata zawar Allah an samu da ruwa a cikin sulkata da tana sana annabi ya masu sundun zuwa da ke kone da kawai ya kunce bakin sulkar ya tebi ruwan ya bayar wata zai alwala ya alwala ya tebi ruwan kuma ya ba wa da ke wanka ya tebi ruwan kuma ya ba mutane kowa ya sha ruwa kuma yana nan kamar yadda Allah sannan sai annabi ya cire mayafin sa haka sai ya gafa da shi ya ce da cikin lafuwa ta wa wannan ya duba ya dauko dabino ya kawo wannan ya duba ya dauko ciku ya kawo wannan ya duba garin alkama ya kawo wannan wata rubuta ke fulasa in sa da fura ya kawo da aka hana ta sai da aka yi daure guda sai annabi ya daure wannan shi sai ya dauko da fura ya ɗauki wannan abin da kansa ya tsora a wani kusa da rabu ne da kin da ruwan kuma da kuma da kokofi da yawa ga kin yadda yake ga wannan dogon ban kyauta aka fi gida lafiya to wannan matan abu halin shahid mushrika ce ba ta riga ta musulunta ba amma ka ta yi amfani da ruwan ta wajen ne wajen alwala to ga idan haka ne me yasa a kan gurin aka ce ba za mu yi ba za mu ci abinci ba cikin kokonan ko kwanuka nan ga wannan kuma mutum kan an yi amfani da ruwan da an sha an yi alwala an kuma yi wankan to shi ne sai suka ce wancan yana magana akan ahadul kitab yahudu nasara wannan kuma ana magana akan wa mutum sai wanda ita ba ta cikin wani sunan ta su da aka a cikin mutum ne ya babban da juna kun da wanda da kyau don saboda haka su waɗancan wato yahudun nasara hukuncin su daban da haka hukuncin wannan kuma daban وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من الفضه اخرجه البخاري حديث مالك بن مالك يجي أن شبه النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر يجي أقول كوكي لا النبي صلى الله عليه وسلم يجي أنفاني لك يوجد الرواء إن كسر سيقل بك an gane ku wato ya kare ke ku ya sarka fattakhadha makana sha'bi silsilatan min fidda daidai inda ya barka shi kan jami'in Islam ya sa sarka wanda take ta azurfa ya sa ta zanto kamar kace mulkin sa yana amfani da su yanzu wannan hadisin abin da yake nuna wa can baya an hana mu sha ko ci a cikin kofi na zinariya da azurfa ko a cikin kwano na zinariya da azurfa amma ga kofin annabi ya balaga sai sai ya zo ya shiko a wurin da mai da azurfa kuma ya tuna wani amfani to mene ne bambancin wannan hadisi da dukkan sai wannan ke nuna a ce kofin ya zamanto zallansa na zinari ko zallansa na azurfa shine aka hana yin amfani da shi wajen ci ko sha amma idan an yi da wani sinadari kwano ko wani katako ko wata kasa sai kuma aka zo wani wuri daga jikinsa aka masa ado da azurfa shi kwanan gaba ɗin sa bana azurfa bane ado aka yi a wani wuri da azurfa wannan ya halatta ka ci ya halatta ka sha a cikin sa inda bai zama azurfa zalla ba bai zama zinariya zalla ba saboda dai saboda wannan hadisi alaikum ba dai gaba ɗaya sama da dinari shi ke haka wani ya faɗa kasu ya ce su ba tashi da ciki ya ce cikin da na dinari direct direct ne na dinari ya da azurfa yanzu ka ga wannan bai shiga cikin karatu ba na so ka ɓaro ta goma da jona abin da kama buga mu matsaloli irin waɗannan na sabani wato abin da nake so duk lokacin da zamu karatu galibin tambayar ta shiga cikin abin da muke dan kana mu cikin zuwa wato abin da ke faruwa shine idan ka lura da masu sauraron karatu a yawancin bangarorin mutum da mutum ya zauna bai mutu da zuwa ba amma ya zai tambaya to akan me ke tambaya bai ta abin da malai ce ba lantana ta zai ba wato tun daga gida ina da abin da yake shi za a yi karatu shi kuma malai ce da kuma da kuma da kuma da ma to sai fa idan aka yi karatu lokacin da malam ke yi wanda kuma mai saurare baya tare da wannan abin da malam ke yi dan akwai abin da yake son shi za a faɗa masa ya rubuta shi da shi ya amince an bai ta ko sai malam ya wani wuri daban masu saurare su wani wuri daban to saboda haka yana son burin ka yin hakuri idan aka ce misali yanzu ka ga kitabu sahara jiya wani abu muke wata sa hadisi da mun ta shafa wannan yau kuma wata hadisi da mun ta shafa wannan kullun karatu zai zama wato daban daban har a taba kowane bangare da yake so a hankali a cikin da ba ya iya wa a sama ilimi da ba da lokaci guda wannan na faɗa ne don ya kasance tambayoyin su yanka shafar darsin da muke amma duk da haka ita wannan matsala a yi sama matsalar cewa idan kana sallah mai rakawoyi sama da biyu idan ka zauna sai zaman tafiya na farko za ka tashi kai safarka a kan to a ina za ka yi kabbar a zaune za ka yi kabbar a sannan ka miƙe ko sai ka miƙe sai za ka yi kabbar ko kuma za ka yi hunkura kana mai miƙewa da kabbar a bakin ka maganganu ne guda uku akwai hadisin abu ya ala wanda al-mawti wanda yake nuna kana daga zaune za ka yi kafara da nasu wannan ya inganta daga nan sosai akwai hadisin bukari wanda ya fi wannan inganci wanda ke nuna annabi na miƙewa ne har da kafara amma cewa sai ka miƙe sai kyan sannan kai kafara wannan ijtihadi ne malamai amma babu hadisi a kansa wanda galibi malaman maza wa malikiya sun shiga sun sai ka muke kai kabara amma ko da mai littafin wannan shekul gumari su shekul gumari a sadiq sadiq al-gumari mai littafin masalatu dilala ala matn risala kaga dan malikiya ne amma ya rike a kan wannan yace Allah ya ka wannan ijtihadi ne da malaman mu suke amma nan hadisi ga abin da ake masalatu dilala ala matn risala an bai da ku ko abin da suke cewa ba za ka miƙe ba za ka yi kafara ba sai ka miƙe sai gaba ɗaya aka ce saboda ne suka ce domin hadisi ya zo da tafsir Aisha Aisha suke cewa annabi ya ce a suke cewa asalin sallah raka'a biyu biyu raka'a biyu biyu fajidat fil hadri wa abqiyat fil safari amma sai aka tsara a cikin sallar zaman gida aka tsara raka'a biyu wanda suke da kyau da kuma ta kasar kuma aka kyale sai da su sai asalin ke sai suka ce to kaga tunda raka'a biyu biyu raka'a biyu biyu yanzu ƙari ne aka yi daga baya har ta kai sama da biyu to na da lokacin da kake raka a biyu ta farko ba kai kafara ba sai da kake sai kafara harama sai kai ta to bayan ka zauna kuma za ka ce maka an ƙara to kamata yanzu ka kawo wannan ƙarin kuma karka kafara su gane to ka zauna ijtihadi ne karkashin wannan nasu suke kenan sai in an miƙe ba wai hadisin ne sai in an miƙe din za a yi ba ba wannan ko yana nuna nassan aikin annabi yana miƙewa da kabbara da kuma na faru cikin mutum yana kabbara sannan kuma an fahimta ku wa alaikum salam idan ma ake rasu da kunda da su saboda haka wasan da wasu yi haka amma an sa na mutumina mana wannan ainihin gidansa ne kwanukan mallakar sa mallakar ta ita wa yawon ta zai wane na ku kwanuka a rinka zuwa masa zai wani na wani ya gori a'a saboda kasu son bari bari mu kisa ne ya ba ta rubuwa ko waye ko mutum ko ko ne bin da abin nan amma mu'amalar da aka yi ne da ba a yi mata abin nan ba wannan an yi mu'amala ba saboda kasance wata kuma ta tsara
mana dangane da wannan bayanin da ya fara yi a kan wannan hadisi jiya ta yi bayani a kan cewa wannan ya kasance kamar misali yara in suka yi tsari ko a wajen da ya ka zuba ruwa kawai kamar yadda kai bayani malam fitsarin yaro hadda bayan gidan misali bayan gidan ya gyara ya kwashewa dan da mu da ke sai an wanke ne wannan fata da zuba ruwa ba zai tsara ta ko ba in ba kwashe bayan gidan dan hadin da ya rike
dan zuba ruwa ya zuba ruwa ya wata rukuba ta ya zuba ruwa ko gurin da ya yi wannan gauri
Ina ba.
ana shiga ta wannan a kwanan bayan kanu kayan wata faɗakarwa a wani masallaci da ke wata a kowane Allah da ya abin da ya wata kafawa amma da amsar da ka bayar a tana da ɗan ƙarin suna bukatar ƙarin bayani wata mai kan ya tambaye ka ne dangane da yin sa'ayin alƙur'ani a cikin masallaci a yi irin fahimtar da nema bayan da kai a wannan babu jikin magana domin ka bayani a kan cewar mutane sa iya yin wasu ayyuka wacce yake yana da muhimmanci da karɓar masallacin wanda ayyukan za su taimaka ma raya masallacin fiye da ayoyin alƙur'ani za a misali to tambayar a nan ne ita ce shin haramun ne ko kuma halal ko kuma kanuni rubuta ayoyin alƙur'ani a cikin masallacin Allah suka baya cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ayyukan sahabban da cewa in sun gina masallaci ne ko sun gina ayyukan Qur'ani tunda baya cikin ayyukan su mafi kyau barin annabi ka fahimta da kyau kamar yadda Imam Malik ya faɗa dukkan abin da bai zama addini ba a lokacin su ba shi zama addini a lokacin mu kuma yace lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha babu yadda za a yi karshen wannan al'umma ya gyaru sai abin da ya gyara farkonta saboda haka masallaci shine ne kawai don ya kare mutane daga zafin rana ya kare su daga farmakin wato ainihin ruwan sama ko sanyin hunturu su samu aiwatar da ibada bisa da nutsuwa amma yi masa ado ko ta ziyin da ayoyin alkur'ani wannan baya cikin aikin annabi ko sahabbansa za su da shi bai
akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina akwai masallacin maka wacce take a jimlar musulmin duniya gaba da wanda Allah ya gaba da ta alƙawla ce duk kusurorin nan guda hudu akwai rubutun ayar alƙur'ani a ciki banda wannan kayan jarabawa akwai lani akwai karafa masu tsada da aka rinka sawa ne wanda duk gida ne su a musulmai rubutun wannan garin sawa bai kai na wannan fenta ba annabi ya hana zaka rafa masaji kasancewar abu ana yin sa a makka ko a madina ba ya sa zama addini sai ya zama asali a cikin qur'ani ko mutanen makka da mutanen abuja da mutanen bauchi duk bayi ne na Allah cikin su ba mu asumi za iya yin daidai za iya yin kuskure kawai inda suke da fifiko a cikin mu su ubangiji ya zama da su a wurin da yake yake ma wani daraja amma bai ke ba da kuskure ba bambanci kila kuskuren mu da nasu mu idan an zama gurin barnan mu tafi aikin mu na daidai yawa su kuma can gurin suna da kurakurai amma suna da alheri mai yawa duk yawan alherin baya sa a ce ba su yi kuskure ba ka fahimta da kyau har kullum aikin mutanen waɗansu da riba shi zama addini sai kana Allah ta da Rasulullah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya kaga yanzu misali a cikin gyare-gyaren da gwamnatin fahad ta yi na wannan bayan an gyara masallacin madina sai kuma aka je aka gyara almasajin saba wanda ake kai alhazai ko masu umara ziyara almasajin saba ba su da asali a masallacin musulunci gaba ɗaya ba su wuce shekara ɗari da ke turowa waɗansu masallacin da aka zo aka gina lokacin daular turkawa aka ce wancan masallacin abubakar ne wannan na umar wannan na usman wannan da ali kuma dukkan su kusa da juna ko ni yanzu a ce ni abokin ka ne wannan abokin mu ne ma dubu bakwai yanzu ko bar gidan nan yanzu lafi ga wannan kwata ko kuma kai na ta masallaci kai ma kai na ta masallaci mun kyauta wa junan nawa za a shiga a yi sallah kenan to ballantana mutum ya siffata sabo annabi ce sun yi haka kuma lokacin da sahabbai suka rayu har sau gama shugabanci shekara talatin suka yi don annabi ce khilafun nubuwa salatu da sallah shugabancin abokan siddiq umar dan khattab usman ali bin abi talib shekara 30 ne suka yi suka gama suka tafi ba shekara 30 ba har zuwa shekara 500 wannan wurin a lokacin ma baya cikin garin Madina to sai sahabbai su koro gari su zo daji su zo su yi masallatai guda bakwai kowa ya nashi daban dan ai sallah ko da ai nuni amma kaga har yanzu ana raya su a Saudiya raya su sai ta kuma addini kuma idan ka tashi ka biya kudin aikin haji kuka je cikin motoci bas bas da gwamnati da take dauka take abin da dauka mara zai a kai su wuraren ziyara an nan za a kai su wanda ba cikin addini ziyara wurin saboda haka kudurorin gwamnati daban tsabakin addini kuma daban ka bai tona da kyau yanzu duk kudurorin saudiya game da siyasar duniya alakar su da amurka alakar su da zai sai mu goyi ba su kawai ce da su saudiya da zai daidai kaga abu bai amma mun yi da canne cibiyar musulunci amma kuma ce za a kusa ya yi to adalci kamar da su kawai
ba wa'annan masallatai a kuna na sallallahu alaihi wasallam ko wani waje yake da muhimmanci a cikin tambayar da sawa idan ne dai ita kawa a cikin kowane muhimmanci domin ita ce alƙibla in kana nan ita kake fuskanta ta Allah ta kawo ka alƙibla ka in kana maka ita ce alƙibla ka ba kuma yadda za ka yi sallah ita ce a zaman ibada babu kan da za a yi zaman to cewa ranar nan kana musulmi baka yi amsa salawatu na maka ka kira kanka kai shi ka ta musulmi to kullum ko da ka yi salatu nan da ka fuskanci dakin kaba ina tuna kuma akwai wani matsala da ke bidiya yanzu yaya mutum ya zuciya mutum zai daidaita a cikin haka cikin zuwa yana da kyau wani tambayar ta ka bayan an turo annabi an ce masa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir yayi shekara goma sha uku a makka in zai sallah aka ba yake yi ga gumaka ɗari uku da sittin adadin kwanan shekaru annabi na sallah suna nan ta yi kowace ba ba a samu damar wuce wannan gumakan ba har sai da annabi ya zo ya zo aka je aka yi fatahu makka da sandarin kasa na cewa ja al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zuwa idan sun zo umara da mushrikai suke yin tawafi musulmai suna yin tawafi yadda Allah ya ce mushrikai suna yin nasu na jahiliya tsirara take tsirara har sai da aka saukar da suratul tauba aka ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha sanaka hana su zuwa tsirara saboda haka ko baki tsakanin wuri kaza akwai bid'a kuma ni abin da ne bid'a ne kuma bid'a ne ba akwai bid'a da take shiga cikin aiki akwai da wajen aiki bid'a da take shiga cikin aiki ita ce za ta rusa maka aiki amma an zo aiki bid'a a wuri sai ka rusa ibada da kai sallah ko a wuri ibada da Abdullahi dan Abbas ya shiga cikin ibada ya je ruwa ne ko me ya kashe fakewa cikin ɗakin bautar Yahudawa lokacin sallah ya kuma ya sake sallar sa wajen kaga ya bani wajen kuma bukari ya kawo hadisin yana da cikin bukari ka dina ganin waɗannan ababe da masu ina fatan ka fahimta to alhamdulillah a kasancewar da na yi tsammanin gobe zan tafi kuma sai ubangiji ya kasar ta cewa ba za ta zama gobe sai yi alhamdulillah da haka gobe za mu tora a kai na muka tsaya yau alhamdulillah insha Allah alhamdulillah a gudun masu tambayoyi gudan mu ansa gaba ɗaya ma ansa gobe ke insha Allah to da kai shi ke amma kar ka manta tana yin tambaya da yawa ta kowa
tambaya da ya kawo ita masalahiyya idan Allah ya bude muku ita saudiya da aka dauke na aka je sallah shi dake wani wannan guda a bare da ba za ka kuwa tunda ba masallacin abu ba ba su zaune asali ba su zaune asali asali su kan sun ajiye su ne kamar wuraren tarihi kawai ɗaya ne wanda na san ana kamsu salawata a cikin da yana kusa da titi amma sauran duk kamar wuraren tarihi ne kawai sai dai an kai mutane an kai su kai su ziyara wajen ba Allah wani sanar zai ne hakuri ko saboda kar wai imamu shafi ke cewa idza tala majalisul ilmi fal shaytan fihi nasib wai dan majalisul ilmi ya so da yawa to kuma sai shaytan ya samu rabarsa to kai ya so da yawa sai mu dakata